والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد العظيم ورب الله تبارك وتعالى بالسادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين وبعد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ya samu wannan rana wanda muke lissafa uku ga watan Ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in wanda ta yi daidai da takwas ga watan biyar a cutar wani na ikin sha Allah wani wasu kan su gaba da tafsirin mu'ayyana masu kai har yanzu a cikin suratul mujadala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فاقسموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم وعطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا يا صلى في إيمان لا أنا إليكم الرسول إذا ذاك كان لمزان الله صلى الله عليه وسلم ناديتم أن تدتي أتيكم ماضي أما أظن أتي مضاري wato ai idza aradtum munajatan idan kun yi nufin ganawa da annabi sallallahu alaihi wasallam fa qaddimu bayna yadayna jawabun sadaqa ku gabatar da sadaka kafin ku gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zalika yasa khairun yasa alkhairi lakum gare ku wa aharu yasa wannan hikima sai ta Allah subhanahu wa ta'ala yahudawa an san su a shakatan adal tsayin nema tsananin son a ba su kyauta ne amma kuma wanda su matsanantan marwata ne haka su har yau har gobe ya kuɗe aka sami shi akwai tsananin ruwa akwai kuma tsananin kwaɗayi to muna kai yan makarantar yahudawa ne a wani yahudawa suka yi karatu ɗabi'ar su ɗaya kuma dama tafiya wanda ta kama da tsananin kwaɗayi kuma ya kasa da shi da tsananin ruwa to tunda sai suka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka menene ne abu ce muna da ɗan magana za mu tattauna da kai menene ne ce muna da magana za mu tattauna da kai menene ne ce za mu tattauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da muka nuna kuma tattauna na duk cikin sanatan ne wanda muka nuna a baya cewa suna yi suna ba suna sa shakka a cikin zuciyar mu ne to ƙarfe sai dai gana wa bayan ma ya yi yawa kowa ya zo shi yana son ke son shi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ke dai ba tare da sauran mutane sun yi ba to Allah subhanahu wataala sai ya tafe da cikin wannan problem yani yake wannan problem din ta hanyar sanin ɗabi'a mutanen ya ga ta duk wanda zai zai gana da manzon in dai kana son kai munajati da manzo Allah to ka ba da sadaka to amma kamar yadda wasu ka kusa da cewa ka ba mu da Allah sadaka ba ba manzo Allah za ka ba da sadaka ba akwai fuqara ummuina ahli sukwa wanda suke zaune a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ciye ba su da kuma karatu ne ka wasu da neman ilimi to idan ka zo akwai mai lura da shi wanda aka wuce ka in ka zo sai ka ji a cikin mai ta wajen da ke nan ka ba su sadaka idan haji in ka ba ka da abu da ka zo a shiga da gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ma dai ka cewa ba ruwan za Allah ne ke bukatar wani abu na hannun mabiyan sa to shikenan fadin hakan nan sai yasa duk sai suka janye ya zama ba su zuwa munajati saboda Allah ya riga ya sa musu rowa shine aka ce ku gabatar da sadaka bayyana yana jawabin ta ku gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya da aka ga sun daina mafi yawanci mutane sun janye da yawan cewa za su gane sai Allah ya ce ga illan ta biyu don mu ku samu abin da za ku bayar ba saboda an san yanzu kan sauran masu ganawa na gaskiya ne kawai suka rage banda wa'yancan su an kore fa inna Allah kan Allah da kurun in gafara mai gare ku kuna iya ganawa ba tare da kun ba da wani abu ba rahimun mai jin tsaye na
أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون أعتقد أن الله تكون في كل بلد تكون قولتها أن تقدموا بين يديك نجوكم صدقة saboda an ce ku bayar da sadaka kafin ku gana kun wace kun gudu kun kasa fa in lam taf'alu idan ba za ku iya ku ne mawadata masu arziki an ce ku taimaka wa talakawa ku dan ba su wani abu na sadaka kafin ku shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku gana da shi saboda kyashin ku da hasadan ku ga matalauta kun suka yi musu wannan alheri amma ku ne kullum kuke son a gabatar da ku ku ne na gaba gaba ku ne manya haka ake girma tun da ku kasa in nan ta faɗo ba ku aikata ba ba za ku iya aikatawa ba أتاب الله عليكم إن جعلنا يا داود رسول ذلك لك أن جني من السلام فأقيموا الصلاة كودي كنت أنت صلى وتأقول الكام وآتوا الزكاة كبار الزكاة ثم تدعى أنت شيك نفسك زواج الزكاة to sharrin da ya hude da munafiki wanda dama ba a san su ce gaskiya an sai da barka sai su haɗa wannan sadaka na daga baya da wannan sadaka ta asali ta duk shekara wanda yake da hali ya fitar da zakka to shine sai aka ce aqimu salata wa atu zakata ku bada zakkan dukiyan ku wanda kuka saba bayarwa na kowace shekara amma wanda maganan sadakan gana wa aqimu Allah ku bi Allah wa rasulahu ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku dawwama da sabin wallahu Allah kabirun masani koyayyen mata amaluna abinda kuke aikatawa ya san mutum ya kai shi har zuciyarsa na
ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون نعم إمام الترمذي يذكر أحسن سنة بيتا لدى سيدنا علي بن أبي طالب الله تعالى كرامة سوى لوكسين لما الآية الذين آمنوا الله يجسم رسول وتأتي بين يدينا جواكم صدقة تسوقا سيما صلى الله عليه وسلم يكلم يا علي يتكي بين أبايانا in mutum ya zo ganawa da ya ba da juna ne ɗaya sai sayyidina ali ya ce na sirke la yakunu wallahi ba su iya bada dinari alamin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bani su dinari su ba da rabin dinari kenan kuntu sai sayyidina ali ya ce sai na ce la yakunu wallahi ba su iya ba su iya bada rabin dinari ala ba fa yau da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to nawa kake gani za su bayar kuntu sai na ce ke ira ku kawo ke ira ko da ɗan abin taka ta iya ƙala yin fasar kusa da kuma wace maka da zai yi wallahi kai mai gudun duniya ne sai aka karɓa da albarkun an ta sabbi mu gane da mai zafin sarari saboda sai da na ne ya san halin mu na kai ya san halin mai hudu to sai ma aka mayar da ita ma dan abu da za a karɓa ma dan kaɗan ne amma su kasa bada kamar yanzu bai hudu ne da kai masa duk inda ta zo ganawa ka ba da naira hamsin to sai ya zagare su duk sai su ware saboda inda Allah ya barka ta Allah ya sa musu tsananin rawa suna so dai a babu amma su ba su ba kowa to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a in lam tafa'alu ko alam tara ila allazina tawallaw qauman a ce baka ga mutane waɗanda suka yi soyayya suka jibanci kauman wasu mutane ba babu wallahu alaihim wanda Allah ya fi da su su sun san waɗannan mutanen Allah ya yi fi da su amma kuma suka mayar da su a bautu to gaskiyar imanin su da imanin su kuwa na gaskiya ne wayannan mutane sun yi fushi sun yi gaba da Allah Allah ya fushi da su kuma su sun mayar da su a bautai aka ce wannan aya ta tsame akan Abdullahi bin Sabar ya kasance munafiki ne majarrace ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum zai shigo muku harkar ta harkar shedan zuciyarsa zuciyar ke ɗan shike nan sai zaki ya shigo da ya shigo sai mamu sallah alaihi wasallam ya tashi ya kalle lafiya lafiya lafiya da ku guri ya zauna ya ya hidimomi ya yi jama'a aka gama gana shike nan sai ya tashi ya tafi da ya tashi ya tafi sai ya isa ta ce ya rasulallah yaya aka yi haka subhanallah ka ce wannan mutum da halinsa da halinsa amma kuma da ya zo sai muka ga kaya mutum ka nuna masa kamar wani ƙauna irin wanda ba ka nuna wa sauran mutane sai mun kalla da kan ce inna naqsiru fi wujudi qaumin wa qulubuna kal'am ai da yawa mukan buɗe baki mu yi raha mu yi fara'a ma wasu mutane amma zuciyarmu tana kyamun zuciyarmu tana la'anta wannan wani tarbiya ne mai sallah da ta nuna mana ne yadda ake tafiyar da jama'a idan kace kowa da mutumin banza da mutumin kirki mutumin banza da ba ta nuna mana shi mutumin banza ne to baka ci kai shugaba ba kai shugaba ne na kowa da kowa don haka ko mutum yana hali mai muni in ya zo sai karɓe shi a yadda ya yi sai dai ka tsare shi kare ya abin da karkar da mutum ya tabbata amma kuma zai taɓa shi kofa ya yi wa wannan take maka fuska da kai da zauna wani zauna da kai ta gana da shi me yi wa ya sa ya canza hali ba su ga fir'auna fir'auna ke kowa ke da cikin sarakuna amma da Allah ya ce annabi Musa wurin sa da ya ce masa fa qula lahu qawlan layyin la'allahu yadhakkaru aw yakhsha da annabi Musa ne da duk maganganun da annabi da fir'auna yake yi babu na sassauciya na faɗa ne na neman magana amma shi annabi Musa sai ya dawo da ta dawo magana ce ga ya ta hanyar ta zai nuna fir'aun yana neman mai mutane shi kuma fir'aun yana sai sun gura a cikin mutane shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake fadin irin wayannan mutane abin da yasa manzo Allah yake bakin sa bakin shi dan zuciyar su zuciyar ke dan zai zo kuma manzo Allah sai nan nan yana tashi zai je wajen yahudawa zai gaya musu sirrin manzon Allah sallallahu ko ya je wajen majiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi baki da baki da shi za a za a yi da shi Allah ya ce wa'annan munafiqai kenan ka Allah bin sabrin sama Allah ya tantaba wa asiya wa asiya wa asiya da makamantan suna soyayya da yahudawa a ada'a rasul makiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rabbi wallahu alaihi Allah ya yi fushi da yahudu ya yi fushi da su ma munafikan ma hum minkum su waɗannan irin waɗannan irin su Abdullahi bin Tabani su ba sa cikin ku kuma mu'mine su sun ki su zama mu'mine su wala minhum sun ki kuma su koma su zama yahudawa su mutan da mutane kaga sharrin munafiki ce shi ba naka ba shi kuma bai zama makiyin ka bai so ko ma ya wa bai wa da sai ya bar shi shi shi ta cikin ta an ka aika mun ka ka san matsayin ka to ba haka ce nan suna nan shine ba zan zuri na bai da zalika la ilaha illallahi wa la ilaha illallah wa halifuna amma fa duk da haka sai da suna rantsewa alal kalbi akan ƙarya su rinka rantsewa wallahi mun ne wallahi mun ne إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله هذا في رجلها شوف الله سبحانه وتعالى يتبعهم يعلمون ألا يسوك الكريات كي فهم من أي نعم أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون su da muka amfani da in suna ganin sun yi da manzon Allah sun yi da sauran mu'minai kamar cewa za su zauna a duniya su more yanzu sun je lahira wannan kalmar shahadar nasu da sallar su da komai da suke yi na dole dole ba a kan su ba ba za su musu amfani saboda makomar su zai zama ɗaya da masu kafirai da suke soyayya أعد الله لهم عذابا شديدا ألا يا كان دامك عذابا من قلم ومن كونا من أي الله سبحانه وتعالى في الدرجة الأقل من الناس إذا كافري كافري سنة وكا سنة تسعي أصلا برواجه تو shi munafiki yadda ake wa dankali haka ake yi kafin dankali in za a gasa sai an tore cikin garwashin sai a turbuta shi ko to suka munafikai a tsakar kafafun kafirai ma suke saboda karo Allah subhanahu wata'ala shi ne ya tanada musu azaba wadda take mai tsanani na innahum ai sun cancanci haka don me yasa suka cancanci haka ai su sa ma kayan ya amaluna abinda suke aikata munin ta yayi yawa duk abin da mutum na da na shirya na yadda zai za a ci gaba da yadda za a magance karin makaranta sai su je su faɗa to ai kaga wannan karin da ya fi karin shi asalin ma ta da rumaki ko duk filan ɗin da aka yi ruwan sai su faɗa sai an zo kawai sai a ga abu ya warware ka duba irin karin da ta haɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin da sai da aka fito sun fito ba su cikin gayyen musulmai suka ce ta ina a kan mu iya yaki wa dama mun kai kawai muna kai maza mu ne suka rabe suka ware shi shi shi Abdullahi bin Ubay ya ware jama'a suka koma suka bar wa annabi wato sun roƙi annabi ya ɗauka yana tare da mataimaka sai da aka je inda asalin an gama fitowa kuma za a fara shi shi ke da su suka je suka koma to kaga dukkan wannan yana da cikin karorin munafikai wanda shi karin munafiki a karamin karin da ne sai Allah ya samu da musu wannan azaba cewa abin da suke aikatawa ne munin da yayi yawa shi yasa a tafi suna cikin darakin asali min Allah na
اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين اتخذوا أيمانهم sun ɗauki rankaran ɗansu jinnata ya zama musu garkuwa ba musulmi ba ne amma duk su shekarar ya zama ne musulmai in zai a ce ya zo lallai ba za ka yaƙi waɗannan mutanen ba ya kamata mu yaƙe su ko kika kuka a yaƙe su to da Allah lallai da ba ba ne dan duniya ba ke a turidu na an ala an Muhammadan ya tafi Muhammadan ya tafi da ashabu to kuke a ce Muhammad yana tafi da ashabu to da da sun rana kowa yana ji kana magana cikin haɗar ruwa su cikin su musulmi ne ko da ke da ba ku da ya yi an yi yin su sai a ce to ka gani wanda suka je shi ma ba mu ce ba kace su yake don haka shi ne shi bayar da aka iya ba dole ne dai a ban su haka amma a wayar da kan mutane su san su guje su ya ce amma ran kalar su da suke yi idan aka kace su to majoritin mutane raunin zuciyar sai su ce ai mu ai mu mu sallah da wanda suka yi shi ba su ce ba yasa bai taba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a kun mai da rantsuwar su ta zama su ga kowa fasaltu suka tsare muminai an sabilin lahi da bari da farkin Allah suka hana muminai yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wadata ko na yaƙansu ko na gudanar da al'amuran cikin natsuwa da kwanciyar hankali فلهم عذاب مهين أما عذاب لا تأثر وتنا نسنا بيرا نعم
لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لن تغني عنهم أموالهم dukiyoyinsu da suka tara da tasiri ba ba za su wadatar musu komai ba wala auladin wala ƴaƴayen da suka tana duk ba za su musu amfani ba a lahira dukiyar su ba za su masa musu amfani ba a lahira don ba su tanade su ta hanya mai kyau ba kuma ba su yi amfani da ita wajen neman wajen taimakon addinin Allah ba sun yi amfani da ita wajen cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ‘ya'yan da suka haifa ba za su wadatar musu da komai ba duniya da lafiya saboda ba su tarbiyya irin ta addini kuma za su mutu suna kafin in an je lafiya kuma kowa ta kansa yake da ɗa da uba ba za su wadatar musu da kai an komai ba min Allah daga azabar Allah Allah ya nuna azabtar da su ba wanda zai zo gudunmawa ‘ya'yan su ba ‘ya'yan su ba za su mutu gudunmawa sannan dukiyarsu ba za ta taimake su ba da ba dukiyar kawai nahnu warithuna Allah ya mu ne magana dukiyar ta mata Allah ce a bayan san Allah ake samu kuma in ya ga dan mai kaddara ka in ka tafi ka bar ta a nan duniya wani ya diba ko ba haka ba to an je la ya ko waye da dukiya an bar duniyar da baki da dama Allah ne ya halitta take ta da kayan ka kuka diba kuka nan ba ku ce na ku ne kowa ce nan na ku ne nan gidan ka nan ne zai ne ka da kuma kowa ya ce saboda haka ba mai dukiya sai Allah kuma dama Allah subhanahu wata'ala ya ce shi da mutum yana kafiri da za a tara masa dukkan dukiyar da take bayan ƙasa a kawo irin da a tsara masa ba zai iya ba da siya bai fitar sa ba a nan Allah subhanahu wata'ala ya ce ulaika waɗannan habun nari don wuta ne kun su khaliduna za su dawwama fiha kaga kaga ba kafirai bane a asali tunda suna kalla ta dole suna azumi na dole suna zarta na dole amma zuciyarsu ba ta yadda da wani ba ta yadda da asalin abin da suke na gaskiya ba ne kawai tsoron idan jama'a ya sa suke to sai su je lahira kuma ga shi sun yi sallah sun yi azumi sun yi zarta amma kuma za su dawwama a cikin wuta kamar yadda kafirai su ba suka dawwama a cikin wuta saboda asalin tafiyar su ce na'am
يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون لا تجمع لا تجمع معك يوم يبعثهم الله ولا ألا بك كيف على نفسي أبدني أم بكي أنت إن سنجو بها يقول له ألا ما هو كيف لسي كما يحملون لكم كما عند سكيبة الإيموت عند سكيبة الإيموت أكون أريان في والله يكون مؤمنين والله يكون ثلاثة ذلك وهكذا أن كانت أعلام لا يرى ما أتكاثر aka ce muku ku ba mu'mine bane ku kafire ku kafire ne ce wallahi rabbul rabbul ma kunna mushriki wallahi ubangiji mu ba mu ba ba kafire bane mu mi kafin ya dauko musu sirrorin da baki daya an bayyana musu a takardu to shi ke ne kira shi ta ba ta ba da suka yi wa alaida hasiba da mitin din da suka yi ranar kaza kun zauna da suwa ne kun ce ku rabu da su ai mu dai muna cewa mun yi su ne ba tare da su ba da irin iskirin da suke manzo Allah suna ce ko uzunu da zuwa suke ce masa assalamu alaikum ku zage ki kafa kai ce da alun nuna ko shike nan bakin magana ya kai wa hasbuna kamar wa hasbuna wani da su suke annum alaje suna da wani abu na hujja wanda za su ke kare kansu da ita shine su rantsi to alahira ma haka za su je sai su rantsi ala saurara innahum wa'annan mutane humul kalibuna lalle su ne makaryata wanda Allah ba san Allah ya riga san sirrin zuciyarsu na
استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إذا وقع عليهم الشيطان شيطان يا إذا يجمع الإنجاي يا يا جمع ملك الدين فأنساهم ذكر الله سيمن تتسوسون الله لجنم الله سيسكرين الله سكرين الدين الله أولئك إذا وأن المكانين حزب الشيطان دون رزقنا الشيطان على تصور إن حزب الشيطان رزقنا الشيطان هم الخاسرون وأن الرسول وأن الشيء أثار وأن أجل لا شيطان شما براء عليهم duk wanda ya ce dan an je lahira sai ce sai ce ni wa ni na ku bi na ji da kafu sai kai Allah ya zama da ku bi abin da shedan zai ga mu ce kun cuce ni ma dalilin bi na ma da kuka yi har kun sa ga shi ni za a rakkar da na
إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز إن الذين يهادون الله والاستكبار على الله في خوف ودخول الله ورسوله suna saba wa dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda Allah ya dawo kansa sai ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi ne mai isarwa muballigun annabi dan haka shi ake gani Allah sun aiki manzon Allah ne yake ba mu labarin dan haka in ba a nuna darajar sa da girman sa ba ba za ka ga darajar Allah din ba ba za ka san girman Allah ba saboda haka duk inda Allah ya ce a ji sai sai a ji manzon Allah yace a girmama Allah a girmama Allah a darajar da Allah a darajar da Allah ne kuma yace a yi saboda haka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wa Allah manzon Allah ne amma Allah ne sai a ba shi wannan girma Allah ne ya ba shi wannan girma ulaika irin waɗannan mutane fil azalina haka za su zauna cikin tsaftattun mutane duk wanda ya zama so Allah zai ce a yi abu ya hana ko ya ƙi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai maka ayyuka ka ki domin umarnin manzon Allah ya umarnin Allah ne idan ka ki to Allah subhanahu wa ta'ala a cikin al'amarinka zai mai da kai cikin wa'anda suke karfafarku wanda ba su da zarka daraja ka taɓa Allah Allah ya riga ya tabbatar a cikin lauhin mako cewa duk wanda yake saba Allah da manzon Allah cikin karfafarku zai rabu ko da yana da wadata ko da yana da mulki ko da yana da jin daɗi za ka ga shi baya da kwarjin baya da daraja baya da mutunci a idanun jama Allah haka ya hukunta da aka da wannan Allah ya ce wallahi sai na rinjaya ana ni sai na rinjaya da Allah a kan duk wani bawa wani kuri manzanni na ma sai sun rinjaya a kan duk wani wanda ya saba wani to yaya ka gani a cikin duk kafiran da kafiran makan da munafukan na madina da yahudawa da sauransu kakan a cikin shekara goma a kai ta wannan rigima duk cikin shekara goma aka gama da ba na ba daga Allah ya yi gaskiya ba zai rinjaya da shi da manzannin kafiran maka dai aka je aka ci maka din gaba ɗaya kuma da a ce irin yaƙin manzon Allah irin yaƙin yahudu da nasara ne da sai a sako da makka a yi kiliya da tsundun mutane amma sai ga shi hamadu allah sallallahu alaihi wasallam ana shiga maka maki tokar ma a yaki ba a yaki ba sai dai wanda aka ɗauki da ƙarfe ko kana nan gefe da nan gefe su ne aka ɗauka amma san ba yaki ba kai ba ana shigowa ma mai rukar da su wanda yake da gidan wani ya tsira sai gudu wanda yake da gidan wani ya tsira sai gudu wanda ba a gani da suka bi makar a taɓa shi sai ku sa da suka yi tsaye da hukumar shi kenan maka da koma hannun masu Allah sallallahu alaihi wasallam wa'anda suke manya manyan makiyan san Allah ya tattara mun su dan kar a yi mai yakin a maka a kashe mutane a maka a jiwa mutane kuma dama an Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa akwai wasu wanda su ba su da laifi an fi karfin su ne aka hana su jin mamman Allah da imani amma an san wa'anda suka fi ƙarfin su an san wanda suke kulla ƙarfin sai Allah ya tsince su ya kai su bada aka kakkashe su a wajen yaki su da dai neman kokarin faɗa da kansu a wurin aka yaki an kakkashe su an kakkashe mutan mutane ke na haka mazu sallallahu alaihi wasallam ya samu ka lafiya lafiya ta shiga hannunsa duk waɗanda suke kiyayen da shi suka zama to sai dai munafi sai dai kuskus a ƙasa bayan da ake yi waɗanda suke ganin kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba an masa ba ne ayyukan su ne kai kamar su abu su biya na kan mulkin ɗan'uwan ka ya yi ma ka ji ka kaza ka kaza ka kaza ka kaza duk sun yi ba mulkin ɗan'uwan ka ya yi ma shi mulki ne da ya yi shi ne ka mutane ba da jarabar haka aka gama da Madina ba Allah ya tona asirin munafiqan suka rinka hada kai da Yahudawa a ta amanar manzon Allah ya tona munafiqin bani Nadiri ya bayyana munafiqin bani Quraiza ya bayyana munafiqin bani Ayyuka kowanne sai an kama shi da hujjar gaskiya kun yi min da zaka za ka wani ka za ka abin da kuka iya bayan mun shirya za mu zauna lafiya da su kun yi kayan da an gwada da su to yanzu ne ya rage a sai ka yara kuma munafiki ba a hakuri da abin da yake in mun yi hakuri ma a goye kuke za ku sake ku bar bari kwace kayan haka aka yi ce karshen su kwace kayan aka bar manzon Allah da munafikai wanda suke fadayin da suke gudawa su kuma sun ce su musulmi ne don haka sai ido su sai mutum zai ya tafi ya kalma a cikin ƙasƙasci haka su ƙare kowa ya gama rayuwarsa cikin ƙasƙasci shi ba a kashe shi ba shi ba a kama shi ba shi ba a tsare shi ba shi ko baya da mutunci kuma baya da samuwa wajen da kowa ya gane har dai mun sallallahu alaihi wa sallam su ku zai faru da yaman da Allah ya kaya muku da kuwa da kuwa da kuwa da duk munafikai ya san asirin munafikai a wani lokaci sai yana kuwa yana san da sauran guda nan ya ce sauran guda kaza ya ce da waye da waye kana da sauran asirin munafikai ina ce dai ni ba na ciki ya ce a kai ba haka shi ke Allah ya yi zai buɗe da mu komai ya dawo mana mu Allah ta kafin a ce shekara ikirin rasa da amerika zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su harbar ba duniya ce a gaba suna yin idan neman da Allah ba dan kariya suna yin idan su samu wani sakamako mai kyau a wurin Allah ba irin mutanen mu ne kowa su ce sakamako shi ba ce mutum addini ne da mutum ne zai samu shi ne da mutum to su ba haka ba dan da su mutum except kai shi kan cikin kai sai da shi zamanin sai da nafa yana khalifa raka da amerika sun ga raka a wannan lokacin ita ce kamar farisa iran ta ita ce mai karfi a duniya a lokacin babu labarin raka a wannan lokacin raka ƙauyuka ne ƙauyuka ne a wannan lokacin amma sai ga shi Allah subhanahu wata'ala ya maida a wannan harisa ɗin ta zama ta rushe ta dawo hannun musulmi su ne Allah da wargaza ta ta zama ƙasa daban-daban a karkace iran afghanistan turkistan pakistan su wa'annan tajistan ɗin nan duk yankin rasha ne a american wannan lokacin ita ce rome rome din nan su faransa su ingila su spain su turkey su waɗannan ƙasashe duka europe din nan su suna ƙarƙashin control ne na rome to ita ma ta rushe a lokacin duk suka dawo ƙarƙashin daular musulunci ƙarƙashin ƙarfin musulunci duniyar musulunci ta ƙarfa kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya gaskiya shine yake rinjaye da manzanninsa sun annabawa baya su annabi Musa sun yi karo da Fir'auna waye ya rinjaye Fir'auna ko Musa to duk ƙarfin Fir'auna duk mulkin sa duk aujin autari ba eh Allah zai rada ga wakil bilal fa aktharu fi harfa ko eh shi yana da turaku ne ma in za a maka azaba ya an daddaure ka tukun an bar kare ka an ware ka a daura hannu nan kafa nan sannan a fara maka gasa maka azaba to amma ya yi kare haka Allah ya jawo shi da girman kansa yace sai ya ga bayan annabi Musa a zauna lafiya ya ci ya ba da bani Isra'ila ya ci ya bar su addinin su ya ci suka ce to bari su hijira su bar masa kasar yace ko wai ba su ba sai ya ji haka ya ji su aka ji aka dunnan da shi a cikin ruwan kullu ina labarin sa Yahudawa da suka sa Annabi Isa a gaba suka ce ai ya zo da bid'a ya kauce ya canza addinin Annabi Musa shi ba annabi bane kaza kaza suka ci cikin mutuncin sa suka nemi kace shi Allah ya dauke shi ya halaka su kuma addinin sai ya rinjaye addinin Annabi Isa ya rinjaye na tsawon lokaci har zuwa zamanin da addini ya lalace kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo addinin musulunci saboda haka Allah shi ke rinjaye a ko'ina kuma haka musulunci ne musulunci ya zama ya yi rinjaye har yanzu har yanzu da ake musulunci ma kirki ake masa kulle kulle tsoron ka ake an san musulunci ya fi karfin wa shugaban jin yana jin ya isa shi ya fito ya ya ya surutu yake yake ko ka zama kana tare da su ko ka zama kana tare da musulmi ba wanda ya kira yake da kan maka ne za a yi kan da kan mai ce a'a a samu haɗin kai musulmi ma mutanen kirki ne kaza kaza kaza sun dai a yi ta mana makarƙashiya ta ƙasa amma gaba da gaba la yuqatilu lakum jami'an illa fi quran muhakkamatin wa min wara'ihi na ga asirin tsoro bom da da nukiliya da menene saboda ba za a iya gaba da gaba ba sai dai a yi ta makirci gefe da gefe a yi ta makarƙashiya a haɗa musulmin faɗa tsakanin su da juna kan su zauna lafiya a karya musu tattalin arziki a lalata musu masu ɗan mutunci a ciki a lalata mutuncin su a ɗaga darajar marasa mutunci a ɗaga darajar ƴan amshin shatar to abin da yake faruwa ke amma daren jaye na Allah ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ka san shi Allah ai kauye Allah ka karfa ne mai karfin mulki mai karfin iko mai karfin komai da komai azizun kuma mabuwayi ne ba wanda ya isa ya buwaye yauwa za ka gama dai abin da za ka yi can ka ji a ji an jawo gawanka ko ka mutu akan gadonka ko ka mutu da wata cuta a ɗauko gawanka a zo ana kururuwa ana koke-koke a je a je a binne a cikin ƙasa iya ga sun tafi nan fa to yaushe Allah kuma fa yana nan ko ba haka ba kai kuma fa sai zama ce kan tatan jami'an shekaru ne ya tsawon daga shekara ɗari ko ba haka ba sai a zan ɗauko rukakkan gawanka ta zama ba abu tausayi ba wanda yake ba ka iya yin komai ko in Allah ya dama ya kashe kama a duniya kana da wani kan kujera ya a tura sanan a tura sanan baki a langaɗe harshe a karye tashi a shanye ka tsare kowa yana ganin ka kai ne wannan wanda ka gari kowa a duniya yau kuma ka zama abin tausayi ba haka Allah ya ce kuma karshe yaya sai a an ɗauki wannan rubaccen nama an ji an binne a ƙasa kuma ya zama ƙasusuwa shi ke nan fa an tada labarin da ke to shi kuma Allah ba yana nan ko baya nan na'am لا تجد قوما لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاف الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون نعم لا تجد قوم ولا تتقسم متاني با يؤمنون بالله su yi imani da Allah imani na gaskiya in dai wanda suka yi imani da Allah ne imanin kuma na gaskiya wal yawmil akhir kuma suka yi imani akwai ranar tashin alkiyama akwai day of judgment nan da za a je a yi hukunci sabo ba irin hukuncin son zuciya na duniya kuma ka samu irin wayannan mutanen suna da wayannan qualities din suna da imani da Allah suna da imani da ranar lahira sannan kuma ka samu yuwaduna man hadallaha wa rasulahu sun mai da wanda yake saba wa Allah da manzonsa aboki ba za su samu wani in ka gani suna soyayya to ɗabi'a su ɗaya ne zuciyar su ɗaya ne ba za ka taɓa samu ba Allah ce ba za a taɓa samu ba to idan Allah ce ba za a taɓa samu ba kuma ba za ka iya kuskure duk kuskure mun za ka yi ta banzai babu ne in dai mutum mumini ne na gaskiya ya imani da Allah ya imani da ran lahira ka ga yana soyayya da makiyin Allah mai gaba da Allah mai haɗa fitina cikin bayin Allah ka ga wai yana soyayya da shi kuma yana da awon mumini ƙarya yake da Allah subhanahu ba zai taɓa yiwuwa baya taɓa yiwuwa soyayyar Allah da manzon Allah ta haɗu da soyayyar makiyin Allah mai gaba da Allah mai yin addinin Allah makirci sai dai kawai kai ɗan duniya ne ba mu kai ko kuma ɗan ɗan son zuciya ne abin da kake bautawa shine son zuciya amma Allah kake bautawa daga inda ka ji mutum ya faɗa da faɗa da Allah ba na Allah bane ba mutumin kirki bane kai ka sani ɗabi'o'insa ba na gari bane ba zai taɓa yi wa kawai sai ya shiga cikin zuciyarsa ba ya yi wa in ji Allah wa rasulahu ko mutum yana gaba da manzon Allah yana kin manzon Allah yana kyaman manzon Allah yana gaya masa munanan kalmomi ko yana injili da abin da ya zo da shi ko yana zuga mutane kar su yi imani da abin da ya zo da shi kuma ka ce wai masoyinka kai babu walau kanu aba abu ko da iyayenka ne suke haka sai ya zama kana son aw abna'ahum ko da ƴaƴayensu ne suka zamanto haka sai ya zamanto kana fifita su akan Allah da manzon Allah aw ikhwanahum ko da ƴan uwansu ne ya zamanto suka fifita su sun san makiya Allah ne sun san masu sabawa Allah ne sun san masu keta hadotin Allah ne amma ka suna son babu ko ƴan uwansu ne ba za su yi soyayya da su aw akiratuhum ko da dangin su ne sai dai a rabu dutse hannu riga tsakanin makiyin Allah da masoyin Allah ba sa haɗuwa ba zai yi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce aw akiratuhum ba za ko da dangin su ne ba za su taɓa zama suna soyayya da su ba ula'ika waɗannan su muminai kataba fi qulubihim al-iman Allah ya riga ya rubuta imani a zuciyarsu ya tabbatar da imani a zuciyarsu dan haka saboda imani da ya tabbata a zuciyarsu babu kuma yanda za a yi son makiyin Allah makiyin manzon Allah ya shiga cikin zuciyar ba zai yi wa ayyadahu Allah kuma ya karfafe su bi ruhin minhu da haske daga wurinsa Allah ya ƙarfafe su da haske na imani wanda yake kore duhun kafirci baya iya shiga cikin zuciya wai dukiluhum Allah zai shigar da su jannatin aljanna da jarimin tafi al'anhar wanda ƙoramu suke gudana ƙarƙashinta wato a lahira su shiga gidan jin daɗi na dawwama na har abada wanda babu wani bakin ciki bayansa khalidina su ma za su dawoma fiha a cikin sa kamar yadda aka ce wa'inta za su shiga cikin azaba na wulakanci kuma za su dawoma a ciki haka su kuma wa'annan za su shiga cikin ni'ima na jin na kwanciyar hankali na natsuwa kuma su ma su dawoma a cikin sa radiyallahu anhu Allah ya yarda da su wa radu anhu kuma sun yarda da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya yarda da ayyukan saboda Allah ne masanin abin da yake cikin zuciya ya san abin da yake zuciyarsu shine gaskiya da amana da kyawawan halaye da gyaran tarbiyya da yin abubuwa waɗanda suke na karinci to sai da Allah subhanahu wa ta'ala yana son wayanda kuma da ya san zuciyarsu kazama ce ko da sun nuna kamar da muka ji din sun nuna imani sun nuna su ne nagari sun nuna su ne kaza kaza suna rantsuwa duk rantsuwansu ta banza ne tunda Allah yana ganin abin da yake cikin zuciyar ula'ika masu irin waɗannan ɗabi'o'i hizbullahi su ne jama'an Allah wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa suka zama nashi ala ku saurara inna hizballahi ku sani jama'an Allah kuma muflihuna su ne waɗanda za su rabanta har abada
بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم na'am suratul hashr wannan sura ana sanin ta da suran hashr suran tattara tattara mutane daga wuri a mai da su wani wuri shine hashr kun kwashe su ta tayar da su daga wurin da su madaniyatin ta sauka a Mak- a madina ayoyinta 24 ne bismillahir rahmanir rahim sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh abinda suke cikin sammai da abinda suke cikin ƙasai na halittu da tsuntsaye da dabbobi da kowane irin halitta yana tasbihi wa Allah eh wani kullum illa ya tasbihu bi hamdihi walakin la tafqahuna tasbiha ba wani abu sai yana tasbihi yana gode wa Allah kowane irin halitta ne sai dai mu ne ba ma gane tasbihin nasu su sun tsarkake Allah gaba da abin da bai dace da shi ba dan adam ne kawai mai tsaurin kai da shi da aljani suke ɗaukan abin da bai dace da Allah ba su dangana masa amma duk abin da ke cikin sammai da ƙarfai su sun tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala an fara da faɗin haka saboda sura ce wanda za ta yi magana akan Yahudawa waɗanda suka yi munafunci wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi makarƙashiya wa addinin musulunci suka ci gaba da cutar da musulunci har aka zo aka kai su tashi bayan kuma asirin su ya tonu komai ya bayyana gare su shi ne ake nuna cewa shi kan Allah ai ba bukatan dan adam yake yi ba yana bukatan biyayyan dan adam ba shi Allah subhanahu wataala ya sa dan adam ne ya yi don kansa in ya yi don ya tsira amma shi Allah mawadaci ne ga barin bukatan bautar ɗan adam ko aljini wanda ma fi samawa kuma fil ardi suke biyayya gare shi biyayyan kudura da iko suke masa tasbihi suke tsarkake shi tsuntsaye na yi kwari na yi har itatuwa suna yi to ɗan adam nawa yake ga mala'iku wanda aka cika sammai da su a ƙarfin sama'u wa haqqalaha anta itta ma fiha mawdi'u qadamin illa bi malakun rakiun aw sajid eh sama ta yi tsara kas manzo Allah yace ta cancanci haka ne saboda babu wajen sa kafa a cikin sama sai akwai wani mala'ika a wannan gurin ko yayi ruku'i ko yayi sujada yana bautawa Allah to Allah shi ya wadata wanda dan haka wannan an kawo shi ne dan Allah ya wadata da barin kowa yawa biyayyar ne biyayya da sabon mai sabo baya cutar da shi ko ga hadisin manzon Allah law anna awwalakum wa akhirakum ko wa in takum rajulun shukku ta'awuz zama sune ala abjari rajulin minkum ta tattaru zuciyar ta zama ta fita tattaru ta zama duk na awwal da akhir din halittun yan adam su zama to sun zama sun kai ga mutar aure wajen ke zantaka ba sai rage wa Allah komai ba daga mulkin kuma haka nan da na farko da na ƙarshe duk aka tattaru su yi biyayya wa Allah zuciyarsu ta zama kamar na wani annabin Allah shi ma ba ya tsara wa Allah komai a mulkin sun yi ne don kansu sun amfani kansu wannan sura ta sauka a cikin labarin banin nadir yahudawa ne daga cikin yahudawan madina wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hijira daga makka ya zo madina ya samu waɗannan yahudawa suna tare a madina daga ciki akwai banu kainuka akwai banu quraiza akwai banu nadir wanda sun yi hijira ne daga kasar sham siriya kenan a yanzu suka zo madina saboda abinda suka karanta a cikin littattafan su cewa annabi zai fito a ƙarshen zamani shi wannan annabin zai bayyana ne a cikin madina da haka suka yi hijira suka zo suka zauna a gurin suna jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana lokacin da manzon sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bayyana su fatan shine su za su haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manya-manyan malaman su ne a ciki akwai zuriyar annabi haruna daga ciki akwai zuriyar saura irin su duniya mun ce ne duk kowa ya ɗebo tawagarsa ya zo ya yi anguwa yana fatan cikin ƴaƴansa ko jikokinsa a samu wanda zai haifi wannan annabi to sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana babu yahudi ba balarai ko ba hakimi ko ba kurai ko ba matsalali ya bayyana ba a cikin su ba sai suka maka hasara sai ganin cewa ya za a yi kafin shi ba su yahuda sun ce na mu sha'abullahi al-muqta mu ne asalin sarkiyar a cikin halitta shi wajen bai yahude babu dan adam sai bai yahude sauran duk wani tsara ne haka bai yahude ya dauka ko wannan nufin yahon ya faɗi haka ya ce ba ba don don don don don don think that other people other wato other su ne waɗanda ba ya guda ba they are human no they are not human ya ce though they are similar similar duk da dai akwai kama between lizard and crocodile ko ba a tsoka ya ce but lizard is not crocodile ko haka ba ce saboda haka dama za ka mu sauran mutane ba mutane ba su ne kaɗai mutane yahudu su kuma haka ne imanin lai su ala na fi ummi na sabi don haka shi yahudu dan ya kashe ka shi fa ba yana ganin wani yayi kwamitin wani su tsaye ya yi wani laifi a ba kana ta lantar ɗin hell ba lantar ɗin god ko kawo ko ba kana talatin da su ba haka bai wuce yake ne in ya yanka su kamar ya yanka sa ne ya mai suna ko ya yanka rago ko ya yanka ne don haka da za a shekara dubu ana sa dokoki a majalisar ɗinkin duniya a daina kan falastina su bai wuce yana ganin ɓata ne ke yake because they are not human at all kaɗai ne human to sun yi imani da wannan don haka in aka ce maka to idan mutum irin wannan ne imaninsa sai aka ce maka kuma wani ba a cikin su ba wai shi ne za su bibi su yi imani da kafin akwai darda ko ba haka ba shi yasa ba za su taɓa yin imani da manzon Allah sun ba saboda bai fito a cikin mutane ba a ganin a irin aƙidar su shi bai fito a cikin mutane ba su ne kaɗai mutane su ne tsarkakakku su a tsarkake Allah ya yi babu wani da jasa su sun tuni su a da su su a ganin su ne warkakku to cikin nan suka iya da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke imani da suka ce inda zai yana ya a cikin su ne amma duk sifofin da sun gani a littafin su shi ne komai sun ga annabi ne sallallahu alaihi wasallam kisa ba su taɓa yadda a sa su rantse da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa su rantsa akan wani abu na mutum sifar ba ba za su iya don zai ce a ginda ya tsinuwa su kuma sun san an ginda ya tsinuwa za su saula a kan ba za su taɓa yi ba an yi kawo irin wannan kala kala wanda aka race su zo ta'alau na abna amma wa abna aku wa nisa'ana wa nisa'aku wa anfusana wa anfusakum ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكافر نقول sai da suka shirya za su zo sai manya man zuwa shi kun san mutumin nan shi ne annabin nan na gaskiya so kuke ku je a tsine muku ku lalace ku watsar da shi ku ce ku ba za ku to dan haka su da sun san shi manzon Allah ya sallah amma suna suna son ya bi amma suna jin hassada cewa wani wannan shi ne ne zai zama shugaban mu wanda ba mutum ba ba ba cikakke ba ya zo ya zama shi ne shugaban su a irin nasu imani suka masa hasada wa kafaru bihi suka kafirce da shi wa kazzabuhu suka karyata shi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina da ba su yarda da shi ba sai ya ce to a zauna a yi rikin agreement a rubuta takarda a sa hannu ba faɗa tsakaninsa da su ba faɗa tsakaninsa da shi in sun ga abu zai cuce shi za su yi informing din su za su sanar da shi shi ma iya ganin zai kare sai a yi zaman lafiya kowa ya riƙe wurinsa ya ce su mutane ne masu addini daga Allah sai dai addinin su ya kare tun daga bayyanar kuma ya ce kuma kun sani a littafin amma ni ba zan tilasta muku in ce ku yi addini ba da aka yi wannan bisa azumin aka rubuta da shi kenan kuma suka zo suka saba alƙawari lokaci ya ƙure na insha Allah sati mai zuwa za mu zo mai bayanin duka waɗannan abubuwa a yanzu zai insha Allah za mu yi bayanin duka waɗannan abubuwa Allah ya salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughli wa qatil lima sabaq nasr lahi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadar min jilal al-azim wa ala rabbika al izzati amma yasifun salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin